من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا 20 دا da nawa ne muna 21 ga watan zulhijja hiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya dace da bakwai ga watan shidda shekara ta 2026 ci gaba da karatu a cikin littafin arrahiqul maktum littafin da yake bayanin tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne karatunmu na 20 da nawa karatunmu na 32 ke za mu tashi bina ulka'aba wa qadiyatu tahkim ginin kaba da kuma mas'ala ta alƙalanci nada alƙali shi yake ce ma at-tahkim bina ulka'aba shi ne ma'ana sabanta ginin kaba da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama tun gabanin Allah ya aiko shi da kuma matsala ta wato na da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama alkali akan wani rikici da ya faru wurin gina kaba ɗin wata rigima da hayaniya da ta faru tsakanin shawa a lokacin da suke gina Kaaba wannan duk bayani zai zo insha Allah bana dai shi da abinda za mu tashi akan shewa insha Allah wali 35 sana wali 35 sana malan yace shekaru 35 min maulidi daga haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qamat quraishun quraishawa sun tashi bi bina'il kaaba da gina kaaba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai dan shekaru 35 a quraishawa sun tashi su gina kaaba sakamakon wato ginin da ya rauni ya tsuha wani ya tunani wasu ka ba da shawara ya kamata a sabanta wannan ginin saboda ya dade ba taba shi ba ya dade ba sabanta shi ba fadalika abinda yasa suka tashi su gina Kaaba li'annal Ka'bata saboda Ka'aba kanat ta kasance radman ta kasance duwatsu ne bana an gina ta ne da duwatsu an jajjera duwatsu ne kawai dutse katin dudi shi yake cewa ar-radmu ƙatu mulkujejen duti mana duwatsu ne manya-manya da aka aza wasu kusa wasu irin waɗanda dai kasan ko iska bai iya ture su faukal kamaci kuma ba ta da tsawo kaɗan ne ta ɗanɗara tsawon mutum kama kaga ba ta da tsawo kenan sama ga tsawon mutum kenan kaga dai tsawon bai kai kawo ba mana ba yadda kake ganin ta yanzu ba a wancan lokacin ba haka take dan gini ne dan gajere kuma duwatsu ne da aka kewaye wurin da su kamar yadda aka saba yi shekarun baya a gewaye masallaci da mi inda mutane za su yi sallah gewaye da duwatsu to su baicin wannan layi na farko sama akwai wani sama akwai wani hatta wuce tsawon mutum amma dai ba ta da tsawo sosai to shi yasa sai wani ya ga kuma ga al'umma suna karuwa da ya kamata a ƙara ɗaga gininta irtifa'uha tsawanta daukakata zuwa sama sittatu azra'in zira'i tara ne ma'ana kamu tara ce in ka dibi tsawanta ba ta da tsawon lokaci min adi isma'ila kuma wannan yanayin nata yadda take haka duwatsu ne wasu saman wasu kuma ba ta da tsawo ba ta wata tsawon mutum kaɗan ba tun daga zamanin annabi Ismaila ne har zuwa wannan lokacin. Alayhi salam. Walam ya kulla saƙafun kuma kaba a wannan lokaci da shawa suka so su gina ta ba ta da rihi, buɗe take sama kawai. Muna ganewa? Ba ta da irin wannan rihin kawai buɗe take. ba wasu itace ne sama ba ba wani haƙi ba komi kawai kewaye take yake nan babu wani abu samanta na rihi ba sa'annan kuma ga abubuwa da yawa cikinta amma ba ta da rihi saboda irin zaman lahiya na duniya irin nada akwai tsaro akwai aminci akwai karancin barayi da mutanen banza fasaraka nafarun ce wasu jama'a minan lusos daga cikin barayi suka zo suka sace kan zaha taskata. Can baya minti a cikin kama akwai taska akwai zinariya akwai bari wani zinariya da sauransu ko. To sai waɗansu jama'a wani gungun barayi su ne allusus. Allusus jami ne na allisu. Allisu suna ne daga cikin sunan barawo. Ana cewa sariku kuma ana cewa al-lissu to jami'i shine al-lusus barayi suka zo suka sace kanzaha taskata allazi wanda kana ya kasance fi jawfiya a cikin ƙuryar Ka'aba din tunda ba ta da ribi kuma ba ta da tsawo ko babu masu gadi irin wannan suka zo suka kwashe taskokin da ke cikin ta abinda ya ja hankalin wasu mutane daga cikin dattijawan ƙwarai sha'awar na lokaci cewa ya kamata a sabanta gininta abinda ba taɓa yi mata ba yanzu gashi an mara yi ga ta ba ta da tsawo sa'annan kuma ga ta ba ta da tsaro kuma ba ta da rigi sa'annan kuma an zo an yi sata to kaga ya kamata yawwa ka san dama haka dan adam yake da adam akwai sake gare shi bai tashi daukan mataki sai an mai banna ta baya ga wasa mutum za ka gani yana da moto kawai sai ya bare ko gida sai rada ya sau sabuwan ɗauke wannan dole ya zo sai ya faɗa cikin gida da shi ko ka ga yana barin shi zauri ya yi ni nan wurin ina ganin ba a komi da rada hito za a yi la'asar sai ya gaba ina wani ya awon gaba da shi to daga ran nan shi kenan ko dai in ya so ya zanki barin ya zauri yana rehe kofa ko kuma ya zanki wucewa da shi kure gida ko minti da ya tun da ya ga an sha shi ɗaya to ba a ƙara shan shi biyu wa kanat ma zalika kuma kaba ta kasance duk da haka qad ta'arradat ta gamu da bi irtibariya da lura da ita asaran qadiman wato wani abu ne na tarihi tsoho lil awadi ga ainihi abubuwa irin na wahala waɗanda suke samun komi allati adhat bunyanaha wanda suka ainihi wato raunana gininta abubuwa da aka saba yau da gobe suna zuwa sune al'awadi to ta ci karo da waɗannan abubuwa na yau da gobe wa sadda'at judranaha kuma waɗannan abubuwa sun zo sun rurrushe sun kakkare gininta sun tattarwatsa shi to ginin da yake da shekara kusan dubu kasan duk kwanin shi dole ya rauni ko kuma yana iya wuce shekara dubu ya mahi dubu wa qabla bi satihi sallallahu alaihi wa sallam to kuma gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi khamsi sinin da shekaru biyar jarufa makkata ya ruguza makka sailun arimun wata ambaliya mai tsanani wadda ta kusan rusa garin makka ma gaba daya in hadara wanda wannan ambaliya ya ya kwararo ya gangaro ilal baitul haram har zuwa ɗakin Allah to dai yana daga cikin abubuwan da suka sa mutane suka yi tunanin bari a sake sabanta ginin kaba ga ƙasar makka ba ƙasa ce mai shan ruwa ba duwatsu ne kawai ruwa da yadda suke kwararawa kawai suke kake na inda ke da gangare nan za su zuwa yawa in suka taru kuma kaga duk ƙarfin gini sai sun karya shi sai sun sa ya faɗi sai sun kada shi bawu shakatil kabatu minhu sai kaba ta kusa daga wannan ambaliyan da ya samu garin makka alal inhiyar akan rushewa ita ma gaba daya al inhiyar shine rugurgujewa fanhara bihi fi nar jahannam fattarat quraishun sai quraishawa suka matsu ila tajdidi bina'iha ya zuwa sabanta gininta hirsan ala makanatiha dan kwadayi akan me kiyaye matsayinta da mutuncinta da darajarta da ke gare ta a idan duniya wancan lokacin ya kamata a ce wurin bauta Allah subhanahu wataala a ganshi da yanayi mai kyau a wancan lokaci ma duk da ba musulunci ake ba na irin bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to laraba dai suna mi suna tattaruwa duk shekara irin wannan lokacin da muke duk shekara sai sun taru sun yi ibada kamar yadda muka gabatar can wurin duk suna yi da kasashe da wurare daban-daban da mutane suna zuwa sakamakon wato a samar da yanayi mai kyau idan an zo wurin ibada shi yasa ainihi manyan mutane a cikin suka ba da shawara akan a sabanta ginin ta kuma kaga wannan sai ya zamanto wata sunna ce wadda magabata suke ta yi yanzu in ka koma bana kaya aiki haji ba dan ka koma sai kaga ta auni wani canji kullum cikin aiki shi yasa waɗannan abubuwa gire-gire din nan na, na gini ba a sauke su daga saman kama kullum suna nan kullum kullum haƙe suke ana ta aiki kullum ana ta nazarin yadda wato za a samo makaba yanayi mai kyau shekara talatin da ta wuce hilin kaba ɗan ƙararrami ne hilin da ke gewe da kaba ɗan ƙadar baya da girma su amma yanzu ka ga iyalin kanada wajen su goma yanzu kana iya in kana ƙarshe ƙarshen hilin tsakaninka da kaba can wurin bangon masallaci kana ɗawafi kana iya awa ɗaya baka gama ba sau da kayi nisa da wurin hili ke akwai katon hili to kullum haka ake ana ta sabantawa da a samun malazai kyakkyawan yanayi wanda za su jin daɗi su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wattafaqu to shikenan mutanen makka sai suka yi ittifaqi ala alla yudkhilu cewa kada su sanya fi bina'iha a cikin gina Kaaba illa tayyiban sai dukiya wadda take mai tsarki mai kyau ba sai wahala zufan mutum kuma abin da ya abu ne mai kyau idan su ma sun san abin da bai da kyau amma saboda mi saboda suna bin addini na kakanni da uwaye sun sa abin ba kyau tunda kakanni sun yi su ma sai sun yi yawa amma suka ce to wannan ginin da za a sabanta maka ba ba za a sa kudin kowa ciki ba sai kudi masu kyau mai sai da giya ba a karba kudin shi mai fashi da makami haka nan mai cin amana barawo ko nawa ya kawo ba a so saboda dukin shi ba ta da kyau daga wannan ilhama ce ta Allah maza Allah da yazo sai ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah subhanahu wataala mai tsarki ne ba ya karba komai sai mai tsarki قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث Allah ta'ala ya ce mugu da mai kyau ba su zama daya ko da mugun ya kayatar da kai ya burge ka ko baya da kyau wurin Allah Allah ba zai karbe shi ba na farko kenan suka ce ba za su shigar da komi ba a cikin wannan gini sai abu mai kyau wala yudkhiluna fiha ba za su sanya a cikin ta ba ma rabaghi kudin karuwancin karuwa karuwar da ta yi karuwanci ta samu kuɗi ita ma ta ce ga taimakonta suka ce ba su so duk macen da ta yi zina aka ba ta kuɗi to ba a san kuɗinta ta kawo gudunmuwa wurin sabanta ginin kaba da rike abinta ba su saboda ba za su samu lada ba kudin banza ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya hana ya haramta mi cin kudin karuwanci in macen da ta yi karuwanci budurwa ce ko macen aure ce ko kuma karuwa ce mai zaman kanta kudin ta tsinannu ne ba su da albarka wurin Allah to shine mahara baghiyin an kira da sunan mai sadaki saboda mutum bai samu damar keta mata alhorma ba sai da ya bata kudi ta haka kamanta mi kudin da ake bata da kudin sadakin aure kamantawa ne aka yi shi na sadaki halal ne domin shi aure ne wanda Allah subhanahu wataala ya halatta mu'amala ce mai kyau amma wannan mu'amala ce ta haram don haka suka ce ba za a sanya kudin wato karuwanci a ciki ba wala bai a riba kuma ba za su shigar da wato cinikin riba ba a ciki kudin da aka yi ciniki na riba mutunan da ke mu'amala ta riba dama can cikinsu akwai masu mu'amalar riba wanda ba su da wata mu'amala sai su ta rarraba ma mutane ba shi yan kasuwa da talakawa amma in ka tashi za ka kara musu wurin biya in lokaci ya yi ka biya su ko su kara maka to irin waɗannan masu irin wannan mu'amala saboda sun san zalunci ne ai ba shi ba kari cikin shi duk wanda ya baka bashi in ya tashi biyan ka zai maida maka kudin ka ne kawai duk wanda ka ba bashi ko ba haka bane domin cewa kai da Allah wani ara mana kaza to dan mi wurin biya kuma zaka karawa to amma su yadda suke yi in lokaci ya yi ka biya su in kana da abun biya ba ƙari to da zaran ba kada sai gobe to ka shiga cikin mi cikin ƙari amma in aka yi alkawari da kai gobe za ka biya kuma goben ta yi to ba ƙari amma da an ce gobe ta yi ka zo ka ba da haƙuri ta ce to ai gida ma ka san yadda ake shi kenan ka shiga cikin ƙari daga yau kullum sai an ƙara maka kullum sai an ƙara maka har lokacin da ka samu abin biya cikin kari kake kaga wannan ai zalunci to irin wannan kudi suka ce su ma ba su wala mazlamata ahadin minan nas haka ma cutar da wani daga cikin mutane ya cuci mutane ita ma banda ita duk wani wanda ya zalunci mutane ya musu zalunci ya musu kama karya da danne ya samu wannan kudin sun sani kaman gari guda ake kowa ya san kowa kuma kowa sai irin mu'amalar da kowa yake to ba za a karɓi irin wannan mu'amalar to kaga sun yi niyya mai kyau abubuwan da suka yi masu kyau ne duk da suke su mushrikai ne na sun yi abubuwa masu kyau da za a yi ba musu wa kanu yahabuna hadimaha kuma sun zamanto suna tsoron rushe ka'aba ga ya yi shawara a rushe ga yadda za a yi to sai aka ce to kuma ana tsoron ɗakin Allah ne ga mutane ma sun zo da niyyar rusa shi ba su rusa ba Allah ya hallaka su to bale mu da za mu sa gatari da kwashe da sauran kayan rusa bai ta rushe shi ba mu san me za a samu mu ba aka kama baye baye kai za ka warawa in muka ga ba abin da ya same kai ce a ni in ya same ni me za ku mani sai in ba da nan kenan a yi abu ba ni aka yi ta baye baye babtada biha alwalid ibn al-mughira al-makhzumi sai walid dan mughira kasar kuma mushrikin nan kasar kuma arni al-makhzumi dan bani makhzum kawai sai ya wara da rushe ta yace kai ina ina abin yake yace bari aiki ne zamu mai kyau fa akhadha al-mi'wala sai ya doki abin nan gatari ko kuma diga wa qala yace Allahumma la nuridu illa alkhaira yace Allah ba abinda muke nufi da rusa kaban nan sai alheri so muke mu yi ta mai kyau sabuwa muke so mu gina ba wai za mu rusa ta ne ba saboda mi saboda a zo a barbauta wurin ba a'a za mu gina ta mai kyau saboda mutane su samu yanayi mai kyau su bauta ma Allah ثم هدم ناحية الركنين sa'annan ya rushe bangaren rukuni guda biyu inda rukunin yamani yake da kuma alhajar al'aswad ya ruza su. Walamma lam yusibu shay'un yayin da wani abu bai taba shi ba, aka ga ya rusa kuma wuraren masu daraja, inda ko ina ya yi cikin kaba ya yi daraja nan ya fara rushewa. aka ga yaro shi hatta kai kasa ba abin da ya same shi to shi kenan tabi'ahun nasu sai mutane suka biyo bayan shi iladin a cikin rushe kaba filiyo misali sai da aka jira an kwana aka ga ya tashi lahiya aka ce to ba abin da za a samu mu ba walam yazalu fil hadim ba su gushe ba a cikin rushe kaba hatta wasalu ila qawaid ibrahima har sai da suka isa ya zuwa shika-shikan da annabi ibrahim ya gina wa iz yarfau ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il wannan shika-shikan na gini ma'ana foundation din annabi ibrahim sai da aka kai gare ta wannan kasashe dole gini ya dade saboda duwatsu ne kuma da duwatsun ake gini wancan lokacin kaga sai sai gini ya dauki lokaci bai komi ba dutse ne ba ba ba bulo bane bale ya narki bale ya nagushi halitta Allah ce sai dai ma ya ta kara girma can kasa ya ta kara budewa kuma ya ta kara kwari thumma aradu al-akhdha fi al-bina'i sa'annan suka yi nufin shiga a cikin gini ga danganan tun da an yi ne an raushe ta gaba dai har an kai ga harsashi Ma'ana shi harsashin na Ibrahim ba su tilin shi ba suka bar shi. Fajazza ulkaba, saboda haka sai suka kakkasa Ka'aba. Wa khassasu li kulli qabilatin juz'an mina suka kebance ma kowace kabila daga cikin Ka'aba wani bangare na Ka'aba din kowace kabila ka ce to gogo Ka'aba daidai nan. Daga nan zuwa nan naku ne, kuma kabila kaza daga nan zuwa nan naku ne. Fajama'at kullu qabilatin hijaratan sai kowace kabila ta tattara duwatsu ala hida nata ita kadai kowace kabila ta tattara duwatsunta tunda an ba ta bangaren da za ta ginawa wa akhadhu yabnunaha suka shiga ginin ita kaba din suka kama ginanta suna ta gini wa tawallal binaa wanda ya wakilci ginin banna'un wani magini ne metir mason ne romiyun wanda yake wato barume ne mana ɗan rom ne ismuhu baƙum sunan shi baƙum shi ne maginin shi ne shugaban ginin gaba ɗaya walamma balagal bunyanu lokacin da gini ya kai mawzi alhajar aswad daidai wurin duci baki ikhtalafu sai suka yi sabani fi man yamtazu cikin wanda zai bambanta zai rabauta zai daukaka bi sharafi wadi da daukaka aza wannan dutse din fi makani a cikin wurin shi kamar da cikin duwatsun kama ba dutse mai daraja shi dutse ne mai daraja wata riwaya daga aljanna yake wata riwaya an ce yaminullahi fil ard hannun dama Allah ne a doran ƙasa amma dai hadisi ne wanda malamai da yawa sun ci ba da inganci amma dai yana da daraja domin daga na ake ware dawafi idan ka ware dawafi ba daga nan ba dawafin ka bai ba daga nan zaka ware zagayen dakin Allah dan ka samu lada da nan za ka warawa kuma da nan za ka karewa to tun da matan suna ganin darajar gurin to sai aka yi sabani da aka kai na wurin wastamarar nizau rikici ya ci gaba da faruwa tsakaninsu arba a layali tsawon kwana hudu ana ta rigima aka tsaye da aiki au hamsin ko kuma au hamsin ko kuma kwana biyar ko dai kwana hudu ko zuwa kwana biyar ana ta rigima ana ta rikici washtadda kuma wannan rikicin ya yi tsanani hatta kada ya tahawwalu har sai da wato wannan rikicin ya kusa tashi ila harbin darusin ya zuwa yaƙi mai tsanani fi ardil haram a cikin hilin ka'aba daga ginin ka'aba an kuma ana sa'imi a yaƙi إلا أن أبا أمية ابن المغيرة سيدي أبا أمية دم مغيرة المخزومي دم بني مخزوم دم وونتم الوليد arada alaihim ya ba su shawara ya gitto musu da an yi hakimu su nada alkali fi ma shajara bainahum cikin abin da ya ratsa tsakanin su cikin wannan rikicin da ake ba samu alkali wanda zai raba gardama kuma alkalin shine awwala dakhilin alaihi farkon wanda ya shigo wurin su ya ba da shawara ya ce ina ganin a dakatar da rigimar nan da ginin nan a bari wanda ya fara shigowa ya mana hukunci akan wannan rikicin da ake kawai min babil masjid daga kohon masallaci fartabahu sai suka yarda da shawarar da ya bada wa sha Allah kuma Allah ta'ala ya so an ya kona zalika rasulullah Allah ya so cewa wannan wanda zai fara shigowa daga kohon masallaci din shine Allah tsituri ana jiran a gawa zai shigowa kawai sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo bayan auren shi da shekara nawa da shekara goma falamma ra'awhu lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama hatafu sai aka yi ta kururuwa ana daga murya ana hazal aminu ga amintacce nan ga mai rikon amana nan ga mutunan kirki nan shi kenan mun dace dama mun ce farko wanda za shigo shi za mu ba alƙalanci to ga wanda ya ware shigowa kuma gaba ɗaya mutumin kirki radinahu min yarda da shi hada muhammad suka ce wannan muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam balamma intaha ilaihim yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su wurin su bai ma san abin da ake ba wa akhbaru suka bashi labari al-khabar labarin abin da ke faruwa shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo mai mayafi fala barida'an sai ya nema a kawo mayafi mayafi dai wannan da zaka yafawa fa wada al-hajar al-wasatahu sai ya doki dukin sai ya za tsakiyan wannan mayahin wa talaba min ru'asa'il qaba'il sai ne ma daga shugabannin kabilu din almutanazi'ina waɗanda suke ta rigima kowace kabila ina shugabanta ya ce gane ya ce to rike nan an yumsiku jami'an su rike gaba ɗaya bi aba'ir rida ko bi atrafir rida da sasannin wannan mayahin yace kowa ya rike sashe ko duk wani shugaba yan ku ci ku bamu mabiya ku ku ja baya shugaban kowace kabila ya taho ina shugaban kabila kaza ya ce gani sai a ce to rike nan ina shugaban kabila ya ce gani rike nan ina kabila kaza ina shugaban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kowa ya rike wa amarahum an yarfa'u kuma ya umarce su su daga wannan mayafin da dutsen da yake cikin shi hatta idza awsaluhu ila mawdihi an lokacin da suka isar da wannan dutse zuwa wurin shi akhadha bi yadihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam akhadahu bi yadihi sai kamo shi ya dauko shi da hannun shi wa wadahu fi makani sai manzo Allah ya dora shi a wurin shi shikenan rikici ya kare domin shi ba cikin masu aikin kuma an ba da shawara kuma kowa ya dauki cewa wanda ya fara shigowa an yarda da hukuncin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan shawara da aka kai dutsen daidai wurin sai manzo Allah ya dauke shi da kanshi ya dora shi shikenan wannan dutse din shine wanda ake ma wannan dan wannan dan adam na zinariya ina mutane ke sa kai suna sumbata shi ana ana abin nan din shi ana tsutsa shi inda mutane ke cewa wurin shan nono sai kai dibin wani rami ne ba ramin komi dutse ne wurin haka kama wannan dutsen gini ne kan an dai zuwa an bambanta shi ne cewa nan ne yake yasa sai ka sa kanka cikin wannan ramin amma an ka shiga ga dutse ne ga yanan na gini sai tunduwa tsoyan uwan shi yake ba wani rami wurin wani ya ce shi bai sha ba na san nuna ya kare ni shi wa hadha halun hasif wannan wato kawo ƙarshen matsala ne mai kyau alhallu shine mai warware matsala asif wanda yake kuma mai kyau mai ƙarfi radiya bihi alqawm wanda mutane suka yarda da shi wa qasurat bi quraishin an-nafaqatu at-tayyiba quraishawa wato sai ciyarwa mai kyau kudin masu kyau da aka ce su kaɗai za a sawa sai suka gaza kudin suka kasa kai su ga abin nan kare ginin ba na kudin ba su isa ba kudin da ke gare su masu kyawu sun kasa ida masu ginin kaba ne shine ma'anar wa qasurat bi quraishin an-nafaqatu tayyiba ciyarwa mai kyawu ta tauye da quraishawa fa akhraju sai suka fidda min al-jati shimaliya daga bangare na arewa nahwan min sittati azra'in kusan zira'i shidda wa hiya allati tusamma bil hijr ita ce wadda ake kira da al hijr wal hatim kuma ita ce ake kira da al hatim ma'ana wanda ya katangar da ke geyen Kaaba akwai wata katanga za ka gani ta gajera haka daga arewacin Kaaba ita ake ce ma al hijr hijr Isma'il kenan ko kuma ce mata al-hatim sunanta to saboda babu isasshen kudin da za a gamawa da wannan wurin kai tsawon ginin kaba shi sai suka dakatar da ginin kaba inda yake wa rafa'u babaha suka daga kofar ta min al-ardi daga ƙasa maimakon kowa haka zaka kowa kaba ta kai tsawon haka sai an taka da mata takara sa'an nan a shiga to su suka daga kofar daga ƙasa me yasa li Allah ya da kulaha saboda kan wanda ya shige ta illa man aradu sai wanda suke so ya shiga kawai. Walamma balagal bina lokacin da gini ya kai hamsa ta ashara zira'an zira'i goma sha biyar sama, saƙafuhu sai suka rufe shi, ala sittati a'mida a bisa ginshikai guda shidda ɗan ciki. Aka yi ginshikai guda shidda na itace aka rihita rihi irin na itace wancan lokacin ba ka gani mutanen da saboda alkawarin da suka yi duk da kuɗi ba su ishe su ba ba su sai katin da kuɗin ba sai san kowa ma ya kawo ko ba haka ba saboda kan ana aikin addini ba kuɗin kowa ke ansa ba sai kuɗin wanda aka san duke shi mai tsarki ce amma yau za ka ganin abubuwa so da yake yi maza a kari wurin kowa ma sai a ci kuma kowa ya zo sai a an shi mu addinin muke ba su kuma ba addinin ba suke su ba su da wani abu da yake jagorantarsu wanda ya halatta musu ko ya haramta musu mu kuma muna da amma ba abin da ya sha mu to ba daidai bane ina dini Allah subhanahu wataala ya haramta mu abubuwa to bai kamata a cikin makaranta ko masallaci mu bari dukiya ta haram tana shigowa ba in ba ta isa ba sai mu jira Allah ya kawo isasshe wasaratil kabatu kaba ta zamanto ba da intihaiha bayan kare ta za ta shaklin ma'abuciya kamanni ce murabba'in mai kusurwa hudu takariban kusan haka nan mara kama haka wanda kusurwa nawa ke ga kaba da can kusurwarta ba hudu ba ce bici tana da kusurwa haka nan kuma zero ne haka wannan ya katangar da kan kewaye ya haka ai haka take ko to da haka take da game da Ka'aba take can wancan lokacin to kuma tunda aka raba wanda ya katangar da Ka'aba aka bar ta haka nan har zawa yanzu haka ake har zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zamanin sahabbai da suka yi ta gyara haka ake haka aka bar wannan katangar to shine malam yace bayan an kare ginin ta ta zamanto tana da kusuroyi guda hudu takriban yablughu irtifa'uhu 15 mitran wato ɗagawa wannan ginin na kaba ya kai mitar goma sha biyar. Wa tulu dul'ihi, alladhi fihi, kuma tsawon katangashi allazi fihi alhajarul aswad wanda a cikin shi akwai alhajarul aswad wal muqabil lahu da kuma wanda yake fuskantar shi ashara amtar bangaren wancan bangaren na alhajarul aswad shi kuma metar goma ne wal hijru mawdu'un ala irtifa'i shi kuma alhijr an aje shi ne akan ɗagawan mitar ɗaya da rabi daga ƙasa wannan ya katangai muna ganewa ko ko kuma ashara haka ne ko Ai ashara ne suka rubuta ko yau mitar ɗaya ne yawa mitar ɗaya da rabi mitran min ardiyatil mataf daga ƙasan wurin ɗawafi mana ya katanga za ka ganta ba ta wuce haka ba kaga ba ta wuce metar da rabi wadda alladhi fihi albab kusurwa kuma wadda a cikin ta akwai kowa inda kowa take wal muqabil lahu da kuma wanda yake kallon shi haka 12 mitran shi kuma mitar 12 ne mana ba su yi katangun daidai da daidai ba wasu sha biyar wasu sha biyu wasu ma goma wa babuha ta kuma alartifa'in mitrain tana akan ɗaukakan mitar guda biyu min al'ardi daga ƙasa saboda za ka kowa kaba ta yi sama haka ga wani ma daidai tsawon shi take sai ya kama kohai ba kowa aka yi ƙasa ba kuma yanzu haka wurin yake yi wa yuhitu biha yana zagaye da ita min al-kharij daga waje usbatun min al-bina'i asfalwa mutawassat irtifa'iha wato meter ɗaya wato centimeter 25 akwai usbatun min al-hawa akwai wani bangare na gini asfalwa ƙasa gare shi mutawassat irtifa'iha matsakaicin ɗaukakar ta wato abin nan metar ɗaya ne da ainihi rabin rabin rabin metar wa mutawassito arziha matsakaicin kuma faɗinta shi ma dai haka metar ɗaya da abin nan kashi ɗaya cikin metar abin nan rabin metar ne ko? yawwa wato samma bishazarwan ana kiranta da shazarwan waya min aslil baiti kuma ita tana daga ainihin aslin daki lakin na ƙuraishen sai dai ƙuraishawa tarakat ha sun barta saboda bi saboda ba su da isasshen kuɗi to wannan shine yanayin ginin da aka yi ma ɗakin Allah subhanahu wata'ala a wancan lokaci kuma tun da gare shi ba ƙara sauya mashi gini ba haka ake ciki wannan takaitaccen abin da ya faru kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shekaru 20 da 35 sai asiratul ijmaliya qabla an-nubuwa wato takaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin annabci duk wannan ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai aiko shi ba lokacin yana matsayin babban mutum mai girma mai daraja ba wanda ya san me Allah za yi da shi sai shi Allah amma ya ɗarma kan kowa duk abin da ake yi na rishin hankali na rishin sanin ya kamata to ba manzan Allah ce saraka ya gigita mutane sosai wannan wani irin mutum ne duk wani abu na shiririta wani abu wanda bai kamata ba wani abu na zidda mutunci ba za a taɓa samun annabi na yin shi kowa kuma yana girmama shi kowa yana ganin darajar shi kowa yana son shi kowa yana kamnar shi amma kuma har yanzu yawa yana kiyama duk wani abin da ba da kyau ayi kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita yake saboda garin makka daga giya sai cumushe sai zalunci sai ta'addanci sai zinace zinace su ake ta yi yasa da gari ya waye sai ya tahi shi cikin daji ya zaman shi ba zai dawo ba sai dare yayi ya dawo ya kwanta kuma da sa ya tashi sai ta yi shi saboda abin da ke faruwa ba ya jin daɗin shi kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance qad jama'a fi nash'atihi ya tattara a cikin tasawar shi khayra ma fi tabaqatin nas fiye da abin da yake cikin mutane masu daraja min mizatin na abubuwa na bambance bambance abubuwa irin na daukaka ma'ana abubuwan da ke ga manyan mutane masu daraja masu girma to duka annabi sallallahu alaihi wasallam a tasawa shi yana da waɗannan abubuwa wataƙila kai ɗaya ke gare ka ko bi to shi yana da su in akwai wani wanda yake da sabanin na wancan shi ma guda biyu to manzo duk abin da ka sani na alheri wani na da biyu wani na da uku shi manzo Allah duka ke gare shi shine ma'anan wannan wa kana tirazan ko manzo Allah ya zamanto samfari ne rafi'an madaukaki min al-fikri sa'ibi na tunani wanda ya dace ma'ana yana da tunani dataccen tunani wan nazari sadid da kuma kallon abu kallon da ya dace haka manzala zai kalla abu kallo wanda ya kamata ya mashi wa nala habban wafiran ko manzala ya samu rabo cikakke min husnil fitna na yanayi kyakkyawan wato tunani da kai hankali da Allah ya bashi wa salatil fikra da kuma ainihi tabbataccen tunani ni yana da wasadadil wasila da kuma ainihi dacewan mataki wal hadaf kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wato guri wanda ya dace yana da manufa mai kyau wa kana yasta'inu kuma ya kasance yana neman taimako bi samtihi tawil da shirin shi wanda yake mai tsawo manzala yana yana yin shiru shiru mai tsawo ana sai dade bai magana ba to yana neman taimako da wannan shirin da yake mai tsawo ala tuli ta'ammuli akan tsawon la'akari domin ka yi shiru ba ka magana wannan yana taimaka maka ka yi nazarin abubuwa man kana magana ba yiwa ce kana magana kuma kana tunani ba ana son musulmi ya zamanto mai kawaici mai shiru ba ba mai yawan ɗimi ba domin yawan surutu shi ke sa ya ɗimuman da ba su kamata ba da kuma ana yin ɗimi ne inda ya kamata a yi shiru da ya kamata tsarin musulunci haka yi wurin ɗimi ka yi ɗimi ma'ana inda ya kamata ka yi ɗimi bai kamata ka yi shiru ba inda ya kamata ka yi shiru ko bai kamata ka yi ɗimi sai ka yi shiru ma'ana inda ya magana wanda za ta yi ba ta da amfani to yi shiru in magana tana da amfani to yin shiru kuma sabon Allah ne bai kamata ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman taimako da shirin da yake yi mai tsawo ala tuli ta'ammuli akan tsawon mi tunani da la'akari da lura wa idmanil fikra da kuma dawwamar da tunani wastiknahi alhaq da kuma ainihi wato kwantar da karbar da gaskiya ta kwanta a cikin rayuwar shi wa tala'a bi aqlihi alkhasbi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya leka da hankalin shi wanda yake mai yawa hankali mai amfani wa fitratihi safiya da kuma ɗabi'a shi wadda take tatacciya sahaifal haya takardun rayuwa ma'ana da hankalin shi da kuma ɗabi'ar shi da halittar shi mai kyawu da Allah ya bashi ya kalli abin nan fuskar rayuwa ya ga yadda take kawai ya ga yadda ake rayuwa a maka wa shi'unan nasu kuma ya kalli sha'anin mutane ya diba sha'anin mutane ya gani harkokin mutane wa ahwalal jama'at kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli ya diba ya ga halayen gungu gungu na mutane fa'afa ma siwaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci abinda ba ita ba min khurafati na ainihin abubuwa irin na tatsuniya irin abubuwa na shirme na rishin hankali wa na'a anha kuma manzo Allah yayi nisa da su ba shi ba su ba aikata su ثم آشر الناس على بصيرة من أمره وأمره sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya cuɗanyi mutane ya rayu da mutane akan mai ilimi ilimi game da sha'anin shi da kuma sha'anin su fama wajada hasanan sharaka fi in manzala sallallahu alaihi wasallam ya samu abu mai kyau to sai ya tarayya a cikin shi zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan da ana magana fa gabanin annabta abu mai kyawu to sai yi. ba wai kwata kwata ba ruwan shi da mutanen Makka ba a mai kyawu sai a yi shi wa illa an ba haka ba a da sai manzo Allah ya koma ila uzlatihi al-atida ya zuwa kauracewar shi da ya saba da ita kawai sai ta yi shi can fa kana la yashrabu al-khamr sai zaman to bai shan giya wala ya'kulu kuma baya cin mimma zubiha ala nusubi daga abinda aka yanka shi akan me aka yanka akan gumaka baya ci abinda aka yanka ma gumaka ka san haka suke ranan bukukuwa su sai a yanka sai a yanka tumaki a yanka akuyoyi da wurin gumaka sai jini ya zuba wani gunkin gunkin ya samu albarka in ya so sai a yi mi sai ka zo ka ɗauki dabba ka je ka ci to manzala sallallahu alaihi wasallam bai cin wannan wala yahduru lil awthani idan kuma duk wani idi wani biki da ake na gumaka da gargajiya wanda Allah bai ce a bi manzala ba zuwa wala ihtifalan ko wani biki da ake yi na shekara shekara wanda za a tara jama'a a yi abin da ba daidai ba to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zuwa wannan wurin ba bal kana min awwali nash'atihi manzo Allah ya kasance tun daga farkon tasawar shi nafiran mai gujewa ne min hadhihi al-ma'budatil batila daga waɗannan abubuwan da ake bauta na ƙarya hatta lam yakun shay'un abghadha ilayhi minha har sai da kai ma babu wani abu da manzo Allah ya kyama kamar gumakan da ake bauta wa hatta kana la yasbiru sai da manzala ya kai bayan haƙuri ala sama'il halfi billati wal uzza in ya ji ana rancewa da lata da uzza bayan haƙuri bai tsaya da saurara wala shakka anna al-qadara hatahu bil hilmi malan yace babu shakka cewa lalle kaddaran Allah subhanahu wataala ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da tsaro fa indama tataharraku nawazi'un nafs lokacin da ɗabi'u na rai suke motsawa listitlai domin tahiya su leko su kallo ba'dhi muta'id duniya waɗansu abubuwa na jin daɗin duniya wa inda ma yarda kuma lokacin da yake yarda bittiba'i ba'dhi taqalidi da yarda da waɗansu abubuwa na gadin gadin ghairil mahmuda waɗanda suke ba masu kyau ba تتدخل العناية الربانية كل وات الله سبحانه وتعالى سيتشغو للحيلولة بينه وبينها domin ta sha makance tsakanin shi da waɗannan abubuwa. Ina ganewa ku? Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, manzala tsira da aminci Allah su kare tabbata gare shi ce ma hamamtu bi shai, ban taɓa niyan aikata wani abu ba, mimma kana alul jahiliya daga cikin abinda mutanen jahiliya suka zamanto ya amaluna suna aikatawa ba tunda nake ghayra marratayn sai so bi kawai kullu zalika yahulu Allah baini wa bainahu duk waɗannan guda biyu din duk in na tashi sai Allah ta'ala ya shiga tsakani na da su ya hana ni kalamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi thumma ma hamamtu bihi yace sa'annan ban taba yin niyya da aikata shi ba hatta akramani bi risalati sai da Allah ta'ala ya girmama ni da manzancin shi mana in ba so bi ba to kuma so bin tunda Allah ya tsare ni shikenan kuma ban kara tunanin yi ba har Allah ta'ala ya aiko ni yace qultu wata lailatan wata rana nace lil gudamin ladhi yar'a ma'in kanama na ce ma yaron da yake taya ni kiwo muke taya kiwo tare da shi na ce mai biya ala makka a can saman makka muke taya saman duwatsu muna muna kiwo na ce mai lau absarta li ghanami da dai ka ya kuri ka de ka diba mana dabbobi na hatta adkhula makka ta sai na shiga makka wa asmara biha kuma in je in yi hira a cikin makka in je in dawo kama yasmuru shababu kama yadda matasa suke yi kamar yadda matasa ke taya wurin hira ya ce nima da za ka diba mani da na ji na yi hira cikin garin makka faƙala sai yaron ya ce mana afalu zan yi ka tai kawai zan kula ma da dabbobinka ba kharajtu sai na fita hatta idza kuntu har lokacin da na kasance inda awwali darin bi makka sai da na kasance a wurin farkon gidan da ke shigowa garin makka farkon gida samitu azafan yace sai na jimi sai na ji azaf karan abin nan kidi al'azaf shine kidi ko kuma a kidi dai misali garaya ko garaya ko molo ko gitar da sauran su ake ce ma'azif al-ma'azif kayan kada-kade ko ganga duk ana ce masa azif yace sai na ji wannan kada-kadan faƙon sai ce ma haza menene wannan faƙari suka ce arasa fulanun bi fulanati wane ya angwance da wanci auren bikin wane ne yake da wanci fajalastu asma'u sai na zanna ina saurari wa daraba Allahu ala udni sai Allah subhanahu wataala ya bugi kunnuwana ganimtu kawai sai na yi kwana mana Allah ya hana ni saurari ba ma aiƙazani babu abin da ya sa na tashi illa harru shams sai zafin rana ma na ban barka ba sai da gari ya waye sai da rana ta bige ni fa uttu ila sahibi sai na koma wurin abokin aiki na asalani sai ya tambaye ni fa akhbartu sai na bashi labari thumma qultu laylatan ukhra sa'annan wani daren kuma na ƙara cewa mitla zalika irin wannan magana na ƙara gaya mai haka nan wa dakhaltu bi makka na shigo garin makka ba saba ni mitlu awwali lailati irin abin da ya shafe in farkon daren da na shigo ran da ma sai kara samu na thumma ma hamantu bi su'in yace sa'an nan ban kara wato niyya da aikata wani abu irin wannan ba Wani hadisi ne ingantacce muna ganewa ko bayanan malam yace al hadith rawahu tabarani imam tabari imam at-tabari ya rawaito shi wa ghayru wasahab al-hakim imam al-hakim ya ce hadisi ne ingantacce wa tabi'ahu az-zahabi imam az-zahabi ya biyo bayan shi akan cewa hadisi ne ingantacce wa da'afahu ibn kathir ibn kathir ya ce mai rauni ne qariban littafin al-bidaya wan nihaya wallahu alam ma'ana wannan kissa kissa ce wanda malamai suka yi sabani akan ta inganta ko bata inganta ba وروى البخاري عن جابر بن عبد الله امام البخاري يروي لك جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يتي لما بنيت الكعبه lokacin da aka gina Kaaba zahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas Manzala sallallahu alaihi wasallam shi da Abbas sun tayi yankulan al-hijara suna dauko duwatsu wa qala Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sai Abbas yace ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al izaraka ka sanya wato jabtanka ala raqabatika akan wayanka yaqika min al-hijara zai kare ka daga wato duti wa kharra ila al-ard sai ya fadi zuwa kasa wa tamihat aynahu ila sama idanun shi suka daga sama suna kallon sama thumma afaqa sa'an nan ya farfado fa qala sai ce izari izari izari na izari na fa shadda alaihi izarahu sai daure mai izarin shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa ma ru'iyat lahu auratun ba'da zalika ba ƙara ganin tsiraicin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ba wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzala ya kasance yamtazu yana bambanta fi qaumihi a cikin mutanen shi bi khilalin azba da ɗabi'u masu kyau masu daɗi wa akhlaqin fadila ko manzo Allah yana bambanta a cikin mutanen shi da ɗabi'u manya manya wa shama'il karima da halaye waɗanda suke masu daraja wa kana afdala qaumihi muru'atan sai manzo Allah ya zamanto mafificin mutanen shi wurin mutunci yafi kowa mafificin mutunci wasanihim khuluqan ko wasanahum ko manzo Allah ya fi su kyawun khuluqan dabi'u wa azzahum jiwaran kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su daukakan ba da kariya ko kuma ya fi su daukakan kulawa da makwabtaka ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye haƙoƙin makwabta kuma wanda ya nemi tsari ya nemi kariya da annabi sallallahu alaihi wasallam ka san akwai wannan saboda mutanen da an cika fada tsakanin kabilu tsakanin gari da gari to akwai abin da ake cewa aljiwar wato ba da kariya shine mutum zai yi shigowa gari alhali garin da ya baro gari ne da inda za ya zama ba a shiri da wannan garin to sai ya nemi cikin mutanen garin ya gaya mai cewa da Allah ga nan za a shigowa gari shi kuma wannan mutanen sai ya je ya tarbo shi tsawo kuma an san dan wannan garin ne da ba a shi to da an gaya tare da shi an san shi ya baya kariya sai a kyale shi ba wanda za a taba shi in kuma ya ga za a taso mai sai ya ce ni na kare shi yawa ko yawo yake cikin gari a ce kai me ya kawo ka garin mu ba ku kuka yi mamu kaza kuka yi mamu banna iri kaza ba sai ce a cikin kariya wane na zo da izinin wane na shigo gidan shi na sauka yana sai a kyale mutum akwai wannan ɗabi'a mai kyau wanda Allah ya faɗe ta cikin suratul tauba wa ina adun min al mushrikin istajaraka fajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana ذلك بانهم قوم لا يعلمون وعظمهم كما قال صلى الله عليه وسلم يا بيس جلما حلما حقري قال يا بقوه wato girman juriya wurin juriya daurewa a daure manzo Allah ya fi kowa wannan wa asdaqahum hadithan ko manzo Allah ya fi su gaskiyar magana domin shi baya magana ka samu sabanin ta abin da ya gaya ma to ya faɗa ma gaskiya ne ka samu mutum yana da gaskiya amma wata rana kuma a kama shi yawwa kama shi da ƙarya to banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun gaskiya yake baki wa alyanahum arikatan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su taushin dabi'a ya fi su taushin hali zalla bai da kuncin hali bai da ma'ana bai da irin wannan wuyata al'amari kaza akwai mutanen da zaka gani yana wuyar lamari in ya rikice sai sai wani da wani kaɗai za su iya sauki shi to shi manzo Allah bai yin haka kullun halin shi mai sauki ne kullun kowane lokaci wa affahum nafsan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su kamun kai wa akramahum khairan kuma ya fi su wato girma alkhairi da alkhairin da zaka samu wurin wani sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ya fi nashi da Allah yana iya baka yi zanna ba da kaga ba kowa ke iya wannan ba shi kowa sai dai mai tsakuro ya ce an shi to shi manzo Allah yana iya baka gaba daya ko ba ya kalla ya baka abu da yawa so zo yana jikaran da ma ya sani da bai bada da ya dan rage to ni zai da abin wa barrahum amalan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su kyan aiki aiki mai kyau aiki na kyautata wato annabi ya fi kowa wa awfahum ahadan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su cika alkawari in yayi sai ya cika wa amanahum amanatan kuma ya fi su rukun amana hatta sammahu hatta sammahu qaumuhu al-amin sai da mutane suka kira shi da al-amin mai amana me yasa lima jama'a fihi min min al-awali salihah saboda abinda manzo Allah ya tattara a cikin rayuwar shi na halaye masu kyau wal khisal al mardiya da kuma ainihin dabi'u waɗanda suke yardaddu kowa ya yarda da su wa kana manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam kama qalat ummul mu'minina khadija radiyallahu anha kamar yadda uwan mu'minina na khadija Allah ya kara mata yarda ta ce yahmilul kalla manzo Allah yana daukar nauyi wa huwa kallun ala maulahu al kallu shine nauyi manzo Allah yana ma'ana daukar nauyi ana iya binka ana binka bashi manzo Allah ya ce ni zani biya in ya ga rikici zai rikici ko in ya ga abin ya yi karin ka sai ya ce ma wanda ke bin ka bashi ka turo shi wuri na in biya shi ko ya zo mu yi magana ni ne kai ya ƙara zuwa wurin ka ni za ni biya ya ke ce ma alkalmi biya ce mai daraja manzo Allah baya barin a kai ka a wulakanta ka a kai ka wurin kara sai ya biya maka wannan bashi ya dauke shi ko da shi ba ya da sai ce bashin ya dawo gare ni duk lokacin da ka ji kana son kuɗi ka tawo Allah ya sa ina da niza ni biyan ka shi wannan ba ya da abin biya kyalin shi kawai wa yuksibul ma'duma ko manzan Allah yana ba wanda ba ya da ba bashi bane yanzu kana neman taimako ko to manzan Allah bai hana ka in ka zo wurin shi sai ka samu kuma ya baka abin da zaka wadatuwa da shi abin da zaka zamanto mai arziki da shi sai ya baka wa ya kiri baifa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciyar da baki yana tattalan abincin bako kuma ya kwadaitar da haka biya ce mai kyau biya ce ta annabawa da manzanni ga annabi Ibrahim daga zuwan baki kawai sa aka yanka musu dan maraki ba su ma sani ba kawai aka yanke aka hele aka gashi ke aka kawo bai san ma mala'iku bane wa yu'inu ko manzo Allah yana taimakawa ala nawaibil haqq akan musibu na gaskiya mana duk wanda aka sace mu dukiya ko wanda dukiyar shi ruwa suka tahi da ita ko gobara ko ya samu wata matsala musiba dai ce daga Allah ta sauka gare shi to manzo Allah yana taimaka mishi taji to dabi'a ce dabi'u ne masu kyawu na na Khadija dai ta ta ga manzo Allah su tace kana waɗannan abubuwa ya Allah zai wulakanta ka bana duk mai wannan abin Allah ba zai kunyata shi ba Allah ba zai wulakanta shi ba saboda ɗabi'u ne masu kyawu ayyuka ne na kirki waɗanda Allah ya ce ayi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu akan su Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa sallam da koyi da shi da kuma kamar shi da girmama shi da sanin matsayin shi Allah ta'ala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya fi mana Allah subhanahu wataala ya sa mu gyara Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ka raba mu da yunwa da talauci Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka ba mu ruwa masu amfani gare mu ya Allah ruwa masu albarka ya Allah waɗanda gidajenmu da dukiyarmu ba za ta hallaka ba ya Allah Allah ka shirya matasanmu ya Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka ba su ilimin da zai amfane mu ya amfani kasanmu da al'ummarmu gaba daya ya amfani addininmu ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ji roƙonmu ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu Allah ka shahi mana hawayen mu ya Allah Allah ka yi damu daga halin kakani ka yi da muke ciki ya Allah. Allah kawo mana karshen walalu gaba da ya Allah. Allah ka san bukatun kowa cikin mu Allah ka biya mu kowa bukatun shi ya Allah. Allah ka shayi mu kowa hawaye shi ya Allah. Allah ka ƙara kawo alkhairi a cikin garin nan namu na maradi ya Allah. Allah ka koro alkhairi a cikin wannan gari ya Allah. Allah ka ƙara sa albarka ya Allah. Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah. Allah ka kawo aiki mai albarka. Allah ka kawo sana'a mai albarka. Ka kawo kasuwanci mai albarka ya Allah. Allah ka ƙara mana imani ya Allah Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah ka tsantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka ƙara mana haɗin kai ya Allah ka ƙara mana son juna da runguman junan mu ya Allah da taimakon junan mu ya Allah Allah ka amfane mu da abin da muke karantawa ya Allah duniyar mu da lahirar mu ya Allah abin da muke karantawa Allah ka saya mana sanadiyar da jagora zuwa gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين